بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله من داو ترمي نبوكو أولا دورة مسائل في طلب العلم وأقسامه نال الإمام الحافظ شمس الدين الذهبي رحمة الله عليه daga nan garin Shagamu a jihar Ogun a Southwest din Nigeria a wannan safiya ta ranar Alhamis 19 ga watan Disamba 2024. Za mu tashi inda malam yake cewa wa hadha babun wasi'un jiddan yahtaju ilayhi talibu li yata'aba fi ma huwa al-haqq wa li yahriba mimma huwa mahdhu al-ifki alladhi huwa zaghru al-hadith wa tafsir wal qira'ati wa akhbar al-umam was-siyar wal maghazi wal manaqib wa fiqh jahalat ar-rawafid wannan bayanin da malam ya cewa a kula da abin da yake shiririta da shirme na karamita da ismailiya da zance na kafirci cikin sufanci na gulatu da abin da ke cikin karatun 'yan shi'a na barna da duk ire-iren waɗannan ya ce to wannan fa wata kofa ce mai faɗi wanda ya zama wajibi ɗalibin ilimi ya dage wajen sanin abin da yake shine gaskiya kuma ya sha wahala wajen gane shi kuma ya yi watsi ya guje ma abin da yake ƙarya ne shiririta ne zagal ne wato bola ce ta shirme a cikin wato ilimi wanda yake ya shafi hadisi ko tafsiri ko kira'a da sauran labaran al'ummomi da sira da yaƙe-yaƙe da almanakin su ne wato falaloli na mutane da kuma fikihu na jahilan 'yan shi'a rafida suna da fikihu mai ban dariya wanda shirme ya yi yawa a cikinsa da shiririta da rashin kan gado da rashin tunani wa kazalika shi'u huwa kalamun kalkalami haka nan kuma waka ko kuma waƙe kamar yadda wasu suka fi so a ci rubutacciyar waka waka kamar sauran zance wato ya ce fa hasanuhu hasanun zancen da aka yi da waka mai kyau to ya zama abu mai kyau kamar yadda zance wanda yake azube mai kyau ya zama mai kyau wa kabihu hu kabihu mummuna kuma mummuna ne ba a waka hukuncin goro kudin goro kiɗa shi ne babu kyau amma waka idan zancen da ke ciki na hikima ne zance ne na alkhairi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa ya ce inna minal shi'ri da hikma lalle a cikin waka akwai zance mai ban sha'awa wato iya saka zance ya dinga hawa da saukan wasalinsa iri ɗaya kuma ya ƙare da harafi iri ɗaya ya zama kuma a ciki akwai kalmomi na hikima masu jan hankali to wannan sai wanda Allah ya ba wa baiwa za ka ga gashi kamar wasa ma za ka kasa kuma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ba ma Hassan akan waka kuma ya ce mishi ma ka je kai kuma na wakilta mala'ika Jibril ya baka kariya kuma da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mushi ya bashi kyauta kaga ashe abin da yake faɗa mai kyau ne saboda ka wanda ya waka akan wannan manhaji tana da kyau malami kuma ya santa ya san irin waƙoƙin da yake bukata ya san su wanda ake amfani da su wajen kafa hujja da isti'nasi da bayanin garibul qur'an ko garibul hadith da sanin tarihin larabawa da al'adunsu da daulolinsu da makamancin haka to wannan duka shi ma mai kyau wata wasu fihi mubahu babu ne idan mutum ya faɗaɗa a matsayin shi na ɗalibin ilimi kuma bincike a fagen waka ya fada da ya zama masanin waka da sanin aruri irin dan uwan wali wani malami ne abokin ma aka sana shi kuma aruri ya haka shi Allah ya gafarta mai ba dan ya mutu ba ila tawassu fi hibbi mithl shiri abin wasi abinda ake so ka gujewa shine ka fadada wajen haddace wakar mutane irin su abin wasi abin wasi nan wani mawaki ne a zamanin daular abbasiya wani takalarin mutum ne wanda yake waka ta batsa da tabara to wanda bai dace ka hada cewa kasa ba haka irin waƙoƙin sai rul kaisi alkindi wannan almaliku bari sai a dinga tsantsanta wanda take babu laifi sai a haddace sauran kuma a yi mishi watsi da kayansa domin abin masa kayansa don maƙwaƙoƙi da zaka ji a cikinsa akwai tabara akwai ambatan fasikanci da ambatan al'aura to wannan babu kyau haka wa ibn al-hajjaj da kuma wani mawaƙi da ake ce ma Ibn al-Hajjaj shine Al-Husayn Ibn Ahmad Ibn al-Hajjaj wani mawaƙi ne shi ma ba Abbasi ya rasu 391 shi ma kokin shi akwai sakin baki da tabara da rashin dattaku a ciki bai dace mutumin kirki ya iya su ba ko yanzu ne a ji kana waka ko da ta hausa ce ai akwai waka da in an ji kana malami ka ambace ta babu komai ko da a wani ba juma'a ne ko amma akwai wanda in an ji kayi hujja da ita za a ce kai malam ya ya, ya saba hanya malam yau ba ya dan saki layi ba haka bane yawwa to haka kuma wabnul farid da ibnul farid shine Umar ibn Ali ibn al-Fari wani babban dan dariƙa ne cikin gulatu na sufiya wanda a cikin waƙoƙinsa yana magana akan al-ittihad wal hulul wato yan dariƙa masu cewa komai Allah ne ko masu cewa Allah ya bushe a jikinsu wannan kafirci ne zunzurutunsa akwai shi a cikin gaban yan dariƙu irin su inyasi yan hakika da magabatansu irin su hallaju al-husain dan mansur da ire-iren su waɗannan duka malaman musulunci suna musu kallon batattu ne wasu su ma an kashe su ne akan zandaka saboda ka ba daidai bane ka je kana haddace irin wannan waƙoƙin ko ka zo ka dinga yaɗa su cikin mutane idan mun lura fa zahabi yana ba mu curriculum ne na yadda ake karatu musulunci yana ba mu ka'idoji ne amma Na'am, sai ya ci gaba da cewa fa innahu haramun duk wannan haramun ne. Qala fi mislihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallama game da irin su ne annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda annabi ya ce li am yanta da jawfu ahadukum ahadukum qayhan cikin ɗayan ku ya cika da mugunya ruwan ciwo irin wannan abin da ake matsewa a gwalallo a ce kana da shi cikin cikin ka kana ta aman shi ko kana ta gudawarsa ya fiye maka alheri hatta ya riha har a ce ga baki ɗaya kana wato a a hatta cikin kai ya riɓe gaba ɗaya khairul lahu min an yantali ashira ya fiye maka biyar a ce cikin ka cike da waka biyar a ce cikin ka babu komai sai waka mutane da suke cika cikin su da waka su san wannan kullun sauraron waka kullun rubuta waka ko kuma kai ne ma celebrity mai yin waka to ga abin da Allah bai faɗa kai wannan gokin Allah ya kyauta wani da wani da wani da ake ta ganin su kamar wasu mutanen arziki to kaje matsayin su wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim wa qala fil mubahi a cikin waka kuma da ta zama halal shine yace illa inna min ash-shi'r la hikma kila kaje Allah yace wa shu'ara wa yatabimul gawun to wadancan kenan alam tara annahu fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun aikin su kenan ƙarya sai Allah ya ce illal ladina tabu ko ruqa lalzi amanu wa amilu salihati wal tasaru min ba'di ma zulim wa ya'lamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun sai waɗanda suka tuba suka ba Allah kuma suka yi amfani da waƙar suka taimaki addinin musulunci shine wal tasaru suka taimaka wa musulunci waƙar su zama tana da tana da amfani ga musulunci ga musulmai yaban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ko faɗan alkhairin musulunci ko mai da martani ga 'yan bid'a ko wani abu makamancin haka ko nazari na ilimi to wannan babu laifi amma shi ma kar ka je ka shagalta da shi shagalta ta shagalta da kai daga alkurani da sunna shine abin da ya faru da wasu daga cewa za su fara yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kafa kungiyoyi a a Kano musamman yan ushaku yan ahbabu yan wane ne yan wane ne tun suna yaban annabi sau kuma suna yaban shehinnansu sau kuma suna yaban 'yan matansu da sarakuna daga nan kuma aka kai su masana'antar fina-finai sau kuma kuma suna waƙoƙi na tabara har suka zama abin da suka kai ga haka kowa da ayi firai suka ce asalin shi daga islamiyya ne shi ya sayyadi ne ko ita ɗaliba ce masu karatun yaban manzo a ranar maulidi kaga daga can suka fara wai da haka aka fara kuturu ya ga mai kyasfi ba su an kara ba sai da aka halakar da su wannan shine matsalar ka je ka dinga biye ma halas har ka shagaltu da ita akwai abin da halas ne amma kaka bari ya shagaltar da kai daga asali ka yi amfani da shi a bisa ka'idar wala tansa nasibaka min ad-dunya a bisa ka'idar kulu min tayyibati ma zakarakum a bisa ka'idar kul man harama zai tanzai da ti akhraja li ibadi wa tayyibati min ar-rizq iya nan iya bukata isa da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta aka ga impression na tabarma ya fita a jikinsa sabai suka ce ka ba mu dama mu je a yi maka katifa mai laushi da bargo mai laushi annabi ya ce mali wani duniya ni me zan yi da duniya da za a je ana min wani bargo ya ce ni a duniya kamar bako ne da ya tsaya akan hanya ya ga wata inuwa zai dan huta ya wuce Allah ya ba shi zaɓi ya ce ka zaba in kana so ka zama annabi sarki hamshaki irin Sulaimana mai runduna wanda kowa ya ya rusuna a gaban shi eh wa mushillu shi na malu junuduhu min al-jinni wat-tayr wal-insi wat-tayr hum yuzahun ana rarraba su runduna runduna wanda kuma a Allah ya bashi umlin umlimna mantiqa tsayi yana jin magana tsuntsu Allah ya kuma wasakharna ma adawud aljibala yusabbihuna lahu yusabbihuna wa tsayi da tsuntsaye kowanne suna suna suna tasbih tare da shi kaga wannan irin kaditan mulkin da Annabi yana so da Allah ya bashi aka ce kana san irin wannan ko ko kana san annabta ta tsabaragen ustazanci irin ta Annabi Isa sai ya shiru ya rasa wanda zai zaba sai ya shawara da mala'ika jibril abokinsa ya ce me kaga ya kamata in zaba jibril ya ce mishi ka zaɓi irin na annabi isa sai ya ce wa Allah na zaɓi irin na annabi isa saboda ka duk abin da yake so na falala Allah ne ba mashi a lahira shi ma shi ma annabi Sulaiman fa annabin Allah ne ba ka ce ba wai annabi bane da falalansa da komai annabi ne amma bai kai falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa zuwa haka wanda da ya zaɓi tafarkin da annabi ya bari na ilimi to wannan shi ne asalin shi tafarkin wato ƙarancin abin hannu tafarkin damuwa da lahira fiye da duniya abin da ake so mutum ya sa kansa kenan ba wai ya shiga cikin tabara irin ta 'yan duniya ba in kuma Allah ya bashi ya samu to wannan kuma wata falla ce daga Allah kamar da Allah ya ba wasu an yi malamai masu kuɗi an yi sahabbai attajirai an yi malamai 'yan kasuwa amma kuma mafi yawan su ne ba su da abin hannunsu to idan ka samu din ma ka shagala da shi sai na usman attajiri ne kuɗi ne miloniya ne amma ba a rubuta cewa ya shagaltu da duniyar ba haka abdurrahman dan awu attajiri ne zaman buɗe baki ma ya zauna zai ci abinci ya ga abinci masu kyau kala kala ya kasa ci ya ce yana jin tsoron kai ya zama wannan daɗin lahira ne yake ci a duniya ce abokinmu ɗan uwanmu abu ya mutu babu babu likafani ne in zo cin abinci buɗe bakin masu kuɗi ka san da ake shayi dan an taɓa gayyata ka ko kuma kai mai kuɗin ne ka san da kake ko za a yi aji abinci ya fi kala ashirin wa otu bihi muta shabiha ka buɗe nan ka ga kaza ka buɗe can sai ka ga nama wajen kala biyar ka rasa ba ƙanshi ma zai ƙosar da kai saboda mugunta ma sai sai tun kafin ka ci ma ka ƙoshi sai dai ka yi ta kawai to irin wani dama in kuma ka samu ya halarta ka zauna ka ci sai kayi nak saboda wata gida ba za ka sake samun shi ba sai baki ai mana abu hurera da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bashi nono ya ce ya sha bayan ya kwana ya wuni da yunwa yana cikin bukhari ya ce na sha na sha har sai da naji ya zo min ya ce har cikin makamakin wuya na ina jin nonon ya kwanta sannan na ce ba za Allah ya ishe ni haka annabi bai ce mishi kayi zare ba tunda ya ga ana taba mutane sa ya ce to ko zan samu ko zan samu ashe annabi ya riga tuba wa madara addu'a ta albarka saboda haka nonon yake karewa yana ta Allah Allah ya kawo kai tunda dama wannan kwana uku bai ci komai ba yace da na ansa na kafa na sha na cire na mayar na mayar na mayar na ce in kara ya manzo Allah ya ce kara ce sai da na ji ya zauna inda ka san a ce an buga ma tip iska a gwada gejin a tabbatar ya kai to ba laifin ka talaka an aka yi gaice ka irin wannan walima kakka ji kunya ka saki tumazaginka ka cire alkyabbarka ka ja banza ta saukwatawa ko ka ja banza so da ba ka sani ba kowa a sanya gamuwa ba in yanzu in gaje ka kwaro kana gudawa Allah ya kyauta in kuma an halatta ma kai take away sai ka samu kuma abin diba ka diba ka ce da shi gida ka kara ka kara topic ah malam yace ah wa hada wa qala fi haqqi hasana idh hadal mushrikeena allahumma ayyinu bi ruhil qudus da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya umarci hasana yayi hijabi ga kafiran makka ya ce mushi ya bashi ya bashi dama sai kuma mai addu'a ya ce ya Allah ka taimaka masa da taimakon mala'ika Jibril karfin mala'ikan eh nazala bi ruhul amin wannan a mai karfin nan wanda kuma yake da yake da mataimaka yake halakar da garin kafirai shi kadai mala'ikan nan shugaban mala'iku Allah ya kara masa aminci malam yace faslun wa alam anna al-ikthar min al-ulum al-mustahabba yuqiu fi ma la istihbaba fi shine maganar da muka yi fadawa cikin ilmomin da suke mustahabbai zai auka da kai cikin abin da yake kuma ba mustahabi ba kama anna al-ikthar min al-mubahat muqiun fil makruhat garin yawaita wato halas kana iya zuwa ka auka cikin makaruhi mutum ne Allah ya halasta maka ka auri mata ɗaya biyu uku hudu duk wannan halas ne bayan ka aure su kuma ya halasta kuma bayan ka auri wata kuma kaga baka muradin zama da ta halasta kuma ka sake ta wa in aratu mustabdala zawjin makana zawjin ya halasta amma an kaje kuma wannan halas ɗin ka biye mishi kullun ka ce bari ka auri wance ka sake ta ka auri wance ka sake ta sai kuma ka fada cikin makaruhi shine kuma yawan saki ka zama mitlaq kamar Hassan dan Aliyu dan Abu Talib Allah ya gafarta mishi an ya kasance ya yi aure ya fi talatin a garin kufa kawai har sai da baban shi ya ce mutane akan mumbari ku daina ba ɗana hasan aure kun san aure sakin sai su ce dan Allah aliyu muka kyale mu muna so mu haɗa jini da manzan Allah ne duk yadda ya gani ya so za mu bashi in ya sake ta kuma dai ta dai taɓa auren ɗan gidan manzan jika manzan Allah wanda annabi yake so to wannan ba daidai bane karka ce za ka yi koyi da shi kai koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta haƙuri da matan in kuma wani dalili ya kama an saki to babu laifi to kar mutum ya je kuma garin cin halas ko garin nacewa akan neman arziki na halas har kuma wannan ya sa ya dinga wasa da sallah ya dinga wasa da addini ya dinga zuwa makaranta kaga ya fada cikin makaruhi har ya fada cikin haramun bai sani ba to ba a so ka shagaltu da halas hatta ta saka cikin barna wakadhal iksaru fi istimal al makruhi yu'addi ila muqarafatil muharram haka nan garin yin makaruhi ake shiga haram keɓancewa da ajnabiya makaruhi ne idan kana yi zaka fada cikin haramun wata zaka fara mummunan magana da ita yawan wato zama akan a dandali makaruhi ne idan kana yawan yi in aka zauna a dandali to sai an yi gulma gulma kuma haramun ce zaman majalisa din yawa yawan yawan ba'a halasci yawan ta makaruhi ne daga yawa kuma sai a fara ƙarya da haramci sun haka mu kula da waɗannan wato wasu wurare ne wasu gaɓoɓi ne da suke da kowane akwai labule da ke tsakankanin su buɗe shi bai da wahala fala tansa khairan luhu khabaran luqman ibn bashir fil mushtabihat kar ka manta da hadisin al-nu'man ibn bashir ya daga cikin manyan hadisai da suke cikin wato jawabul kalim yana cikin arba'un hadis ko shine hadisin cewa فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الهما يوشك أن يقع فيه والعدل في ذلك abin da zai sa ka samu daidaituwa game da wannan shine da ama yuribuka ila ma la yuribuka ka dauki wannan ka'idar wannan hadisi duk da yake akwai maganganu akan isnadin sa amma dai karshe ya kai kajjawaz al-qantara kamar yadda ibn hajar yake fara a cikin tarhisul habib cewa isnaduhu qawiyyun wallahu a'lam malam yace faslun wa qad yakunu talabu al-ilm alladhi huwa al-wajib wal-mustahab al-mu'akkad mazmumun fi haqqi ba'd rijal neman ilimi wanda yake na wajibi da mustahabi zai iya zama abin zargi abin Allah wadare a gun wasu mazaje kaman talaba al-ilma li yujariya bihi al-ulama mun ji cewa neman ilimi na ɗaliban ilimi su wajibi ne a gunsu da mustahabi amma wanda ya nemi wannan ilimin da niyyar yayi wani abu shine mene dan yayi kafada da kafada da malamai shi ma ya zama malami ana gayyatar sa ana girmama shi ana sa shi a high table kuma wani malami ya magana ya ce eh an san dai mu mun yi karatun nan ba ba abin da za a layin ce mana eh eh idan mana baka kenan wa yumari bi sufa ko ne ya dinga jayayya da wawaye yace duk wanda ya mai kayan karatu ya mai da hici duk wanda ya mai magana sai ya mai masa duk wanda ya masa raddi a facebook ko a tiktok shi ma sai ya hau live ya mai sa da madadi sawa'un malami ya dan uwansa ko dalibi ne ko sa'ansa ko na ƙasa da shi ko na sama da shi ko jahili kai wani ma ko karuwa ce ko dan ko dan rawa ne kai wani ma ko kafiri ne ya kula shi sai ya rama akwai irin waɗannan wanda kasan jahili ba su da haƙuri to irin wannan wani ya sirfa bihi a'ayunan al'ayunan ilai ko kuma so yake hankalin mutane ya dawo kan shi a ce shi ake saurare shi dan malikin malamai shi ke da followers shi magana shi ta fita kowa ƙarfi to duk wanda ya ilimi dan wannan wannan ilimin haramun ne a wurin shi auli yu'azzama ko yana son a dinga girmama shi a dinga mutunta shi a dinga yi masa alfarma a gayyace shi Abuja a gayyace shi kasan waje da kaza da kaza zai iya gamuwa da waɗannan abubuwan amma kai ya zama shi kasadinsa kenan wa yuqaddama inda aka zo a ce algawa ta malam bismillah sallar juma'a bismillah sallar gawa bismillah wakilci bismillah komai daurin aure wa yanala min ad-dunyal mala wal jaha war rif'ata sanadiya haka ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka ya samu daraja fa hadha ahadu thalathati alladhina yusajjaru bihim an-nar wannan mutumin mai irin wannan dabi'ar shine daya daga cikin mutane uku wanda za a gwala wuta da su ranar alkiyama wala hawla wala quwwata illa billah a lokacin da Abu Hurairah ya sokantar da hadisin nan sai da ya su musu uku in yazo ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi kaza kamar ya gama fada sai ya firgita ya tsota sai ya suma har sai an yafa mishi ruwa an cire mai riga an mishi fifita ya farfado sai ya kada kyari ya karanta da hadisi saboda hadar da ke cikin hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku su ne farkon wanda za a fara tsomawa a wuta kafin wani bayan an gama taron alkiyama ga baki daya za a zo da mutumin da ya karatu ya karanta alkur'ani ya karanta sunna amma dan waɗannan abin na duniya yayi ba dan Allah yake ba a cikin zuciyar shi ba Allah ya nufata ba kuma Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur sai Allah ya sa a mai tambaya ko Allah ya tambaye shi da kansa me me aikin ka a duniya sai ce ai ni malami ne ai ni masani ne ai ni alaran mali ai ni mai jan baki ne mai tafsiri ne mai huduba ne dan me kai sai ya ce Allah dan kai nayi mana sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce maka makaranci kai ne dan a ce maka malami kai ne dan a ce maka ka iya kuma an faɗa a duniya iya ladanka kenan sai Allah ya ce mala'iku ku kama shi kun dan na sha wuta shi za a fara sawa a wuta da mai kuɗi wanda yake da kuɗi yake sadaka yake kyauta yake aikin alkhairi shi ma ya zama yana yi ne dan a ce mishi mai wadata dan a ce mishi mai kyauta dan a ce mishi mutumin kirki shi ma za mu shirin wannan interview din a jefa shi wuta haka nan kuma da mai mulki ko afuwan da jarumin soja wanda aka kashe a wurin jihadi shi ma wanda ba dan Allah ba kaga ukun nan fa kamata ya su zama madaukaka a cikin aljanna shahidi da malami da me da me infaki kamata ya ce inda sun yi dan Allah suna cikin manyan yan aljanna amma tunda ba su dan Allah ba suna cikin farkon yan wuta saboda ka hadari ne kwarai kullum mu dinga jaddada niyyar mu ikhlasi jama'a ya zama kai dai Allah kake nufi kuma kai ta neman tsari Allah ya tsare ka da gariya Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fi ma la a'lam musamman a wannan zamanin jama'a da abubuwa mukuriya suka yawa fitintunu suka yawa abubuwan da su iya halakar da kai suna da yawa ga sunan iri iri ana ana ana yin karatun lahira dan duniya wannan wani abu ne a fili da muka sani ba sai mutum ya zo ya ce ni mai riya bane aikin shi zai nuna mana ba sai mutum ya ce kai jama'a ni ba dan Allah nake ba wanda zai faɗa haka amma yau da gobe tana nuna mana cewa ga ga wanda yake dan Allah ga wanda ba dan Allah yake ba wa yake yake cewa wa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khala'a takhfa 'ala an-nasi tublay isalul fata nisfun wa rizqun fu'aluhu wa lam yabqa illa suratul dahbi wal wa suratul lahbi wal din ko mun dabi'ar da mutum yake ni ta koyi sai an gane wata rana Allah ubangiji ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka raba mu da sharrin riya da sharrin yi dan wani ya gani wannan asara ne barkaci abin da zahabi yake faɗa an yace walau kana afna hadha umruhu fi ma da fitil musika wallahi wanda ya ilimi dan irin wancan da zai cinye rayuwarsa ga baki daya a matsayin mawaki din can mai kida ya dinga yi ma yan kaniwood da yan kaza ya dinga musu kaɗe kaɗe ya koma arewa 24 ya ta waka da kiɗa wallahi wal arud ko ya tasa aruli gaba wal kimiya ko ya tasa aikin alkimiya a nan ma'anarsa ya kama kira ko ya kama walda ko ya kama hada fenti ko hada maganin gargajiya ko ya kama hada zobo duk wani abu da ake hada wasu chemicals da wani abu ana shine alkimiya ba wai chemistry wannan na boko ba wa ma'rifatu ilmin handasa ko ya zama gentai makeri ko ya je university ya karanta wani karatu kawai wanda bata lokacin sa ma yake auka na sha'iran madihan da ru'asa ko ya zama mawaki na siyasa da yake masarakuna da yan kasuwa da masu kuɗi da attajirai da masu mulki waka lakana akhaffa li ithmihi wa ab'ada lahu min an-nar duk waɗanda da kake gani ake kallon su mutanen banza wallahi zunubin su kankani ne akan zunubin malamin da baya yi dan Allah gara a ce ka mutu kana mawaki ka mutu kana kawai aikin ka kake na kawai kamfanin biwata ka kawai shine sana'arka ko biredin ka kawai ka riki ko a ce kawai kai dan crypto ne ba ruwanka da ma sallah akan lokaci ka dai yadda da Allah daya wutarka in ma ka shiga bata kai wutan malami da yake karatu ba dan Allah fala haula wala quwwata illa billah saboda ka jama'a mu kiyaye mu yi ilimi don Allah mu bautata wa Allah ci fa'in zafa ila himmati hadal mutakhallif wannan dan baya ga dangin idan bayan wannan mummunan niyyar kuma ya ƙara da wata mummunan kasadi shine mene nas'alullah al'afwa an yanala bi ilmihi maramuhu min al-qaba'i bayan wancan kuma yazo yana so ya zama alƙali wan nazara amin al-qaba'i wan nazari ko a bashi matsayin member a cikin committee da za a dinga tattaunawa masu fitar da fatawa wata diris ko yana so a ce shi ne mai karanta babban masallacin garinsu ko a bashi babban majalisi ko hudubar juma'a ko makamancinsa fa yadda lumu ya dinga mugunta wa ya hukumu bai gairi ma anzalallah ya dinga yin hukuncin alƙalanci ba yadda Allah ya ce ba wa ya hukumu mala israfan wa bagaya ya cinye kudaden marayu da kudaden masu bi bashi an kawo alƙali rigimar bashi ya an shi kudin daga wanda ke ya rike bashin shi kuma ya hana wanda ke ake wanda ke bi bashin sun fita daga hannun wancan da ya ci bashi sun dawo hannun alkali kuma an nemi su rasa guda nawa kai ba su ki goma wala ya ta'abba an makaruhi baya kaffa kaffa da wani abu makaruhi fakat tammar kasaratu wannan asarar shi ta cika alƙalin da bai don Allah mai karanta wanda yake ba da fatawa ta ƙarya ya ci haram ya yi zalunci ya je raba gado ya ɗauki ushiri to wannan asarar shi ta gama cika faidan zafa ilal majmu'i annahu mutalaqaqun bil fawahish ya ƙara kuma akan wancan a ce kuma yana yin alfasha mashayi ko makaryaci ko mazinaci ko mace haram ko mai taurin bashi ko mai sabawa iyaye ko mai wasa da sallah fa ya khaybata yace ya tadi ya tadi fa in kammala awsafahu bi jahli in kuma ya hada akan wannan cewa asalin ilimin ma bai da shi ya hada duk waɗannan mugayen sababbin kuma ilimi asalin substance na ilimi babu shi tare da shi har gido ne kawai da hargowa ya ce to wannan fa wane kasi fadlihi wa auhama annahu qa'imun ala hadhihi al-ulumi amma yana fito mutane da siffar shi malami ne allati min ajali haquddima ilimin da ba yi da shi aka bashi mukamin ilimin kuma yake amfani da wannan mukamin ya nemi duniya fa huwa ariyun min wa huwa ariyun min ma'rifatiha alalan tambari yake bai san ilimin ba jahilun bi aktsariha mafi yawan abin da ya kamata ya sani bai sani ba aw bi kathirin min ko kuma da yawa da gaske bai sani ba yace fa ma za a kudu ce to wannan ne sunan shi kenan za a biya rasa bai zai ce shi wannan me sunan shi kenan wannan kanin dutar kenan ko eh kanin shedan ne wannan wannan ya zama wadul alaihim naba alladhi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan shaytan ma in yazo ya ga wannan to wannan ayi wakilin mu ne ba sai mun kula shi ba duk abin da ake so ya ya sai shaytan ya bagarin kawai cewa da ya wakilci ba sai ya zo garin ba kai shi wannan shine wakilin shi na a garin da haka zabi ya ce fa ma za a gudu bala hadha huna faslun yanbaghi mura'atuhu wa huwa yace to dai ga wata magana zai yi dajiya yace akwai wani abu da ya kamata a kula ya dalibai man talabar ilma ne na labihi ma ya kuma bihi wa ya kutuhu bil ma'ruf wanda ya nemi ilimi ya zama ya nema ne don ya samu abin da zai rayu a kai ya haddace alkur'ani yana da diploma islamic studies ko ya san fiqhu aka dauke shi malami a makarantar islamiyya ko makarantar boko private ko ta gwamnati ko aka dauke shi lecturing yana karantar da wannan ilimin ulumul qur'an da hadisi yana hadata da yara alqur'ani sai ta cin musabaka shi kuma ana ta ƙara gaggalle shi da kyaututtuka albashin shi na ƙara sama ya zama attajiri to wannan dan ya rike mutuncin kansa dan ya ci da iyalansa da ya tafarraga bi zalika al-ma'lum litakmilatil ma'arif ya zama ya ɗauke rayuwarsa gaba ɗaya ya ɗaura a kan wannan don a samu cikar ilimi a cikin mutane wali ya tawaffara ala al'ilmi don kuma ya ba da ilimi yadda ya kamata fa haza qad yubahu insha Allah bala yace wannan Allah ya so halasta ishadin shi liman hasunat niyyatu wanda niyyarsa mai kyau ce niyyarsa ya ilmanta da al'umma niyyarsa ƴaƴan musulmi su haddace alqur'ani niyyarsa a samu yaɗuwar ilimi ba so yake ya shahara ko ya zama ɗan duniya ba kama su kuma iyayen yaran da masoya da ɗalibai suka ji daɗin abin da yake suka girmama shi suka yi masa kyauta suka ba shi gida suka ba shi mota suka kai shi ƙasan makka aikin haji suka ba shi albashi mai kyau suka girmama shi to wannan halar da shi yake ci in Allah ya so in imamu zahabi wannan bai da bambanci da wanda ya karanta islamic studies har ya zama farfesa ko ya zama yana da digiri a kai kuma kamar haka yake aiki a ministry na ilimi ko na foreign affairs ko hukumar zakka da wakafi ko yana aiki da Beirufa Islamic Affairs kuma kamanci haka wannan duka babu laifi yace wa galabat alaihi mahabbatul ilmi zati yana son ilimin dan ilimin ne fa innal ilma qad yuhabbu mahabbatan la tusab ma'a qad'i nazari muhibbil ilmi an ri'asati wal mal mutane suka kaunaci ilimi kauna matsananciya ba wai dan suna son shugabanci ba dan ilimin kawai kamar yadda salaf da dama suka yi Sa'man ibn Hanbal aka ce nisa kuka sai aka kuka samu ilimi mai yawa tsaban tsaban ikhlasi ne yace wallahi kawai abin da yake burge mu shi da suka samu ilimin aka ce ga shugabanci ba za an saba dan ba shi suke so ba ba shugabancin suke so ba ina fata mun gane wannan to wanda yayi haka dan kauna ilimi domin kauna ilimi alama ce ta kana da lafiyayyar zuciya mai zuciya mai kyau ce yake kauna abu mai kyau kuma ilimi abu ne mai kyau wa mislu hadha yurja lahu an yaqula ilmuhu ila alkhairi wan nafa'i wannan ana fata daga ƙarshe ilimin sa zai masa amfani da amfani mutane kama kala mujahid wa ghairu wahid kama yadda mujahid ibnu jabar ya faɗa da malamai da yawa da suka ce talabna hadal ilma wa malana fihi niyya mun koyi ilimin nan ba wai dan niyyar ikhlasi ba thumma razaqallahu niyyata ba'd daga baya kuma Allah ya kawo mana niyyar wannan yana cikin tafin al ma'arifa wa tarikh na Yaqub al-Fasawi kamar yadda muka fara shi ma Ahmad ya faɗa haka haka nan Ibn Hazm haka nan malamai da yawa ka koma littafin Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli na Ibn Abdul Barr zaka ga maganganun su da yawa haka nan an samu haka daga Habib Ibn Abi Thabit to mutum ya fara ya zama asalin niyyarsa ta farko ita ce abin ne kawai ya bashi sha'awa ko wani challenge ne ya gani misali Ibn Hazm challenge ya samu malamai suna gwara mai kai wannan ya ce tashi kai nafila kai jahilin ina ne ka shigo masallaci baka yi nafila ba wata ne ya ƙarin shigowa zai yi sai wani ce kai jahilin ina ne yanzu ba a yin nafila da ya shigo bayan azar bai yi ba yau kuma ya shigo bayan la'asa zai yi sai ya ce to shikenan Allah ya da ba zan ƙara bari malamai su mai da ni kamar kwallon kafa ba shine duk kuma yayin ilimin da ya zama ibn azmi kaga niyyar sa shine wani abin takeici da ya faru da shi ko ka zo ana musabaka kaga wani yaro dan kankani malam yana ralla tilawa kai kuma babba dan shekara 20 da kaza ko 30 baka iya komai ba sai ka ji takaici ka ji bakin ciki ka ji cewa ka ji yawa inferior sai ka ce kai ma na kowa makaranta har kawai wani irin rayuwa ne wannan nina ta bin duniya ka ga niyyarka neman kamala to idan niyyarka mai kyau ce sai Allah ya gyara maka daga baya ko kuma mijinki ne ya aure ya auro alaran biya kullun ki ji cikin dare ta tilawa sai ki ce kai wallahi ne ma makaranta zan koma haka kawai kin ga asali burge mijinki ne ya kai ki da kuma cewa ba za ki yarda kishiya ta bi kiyawa ba sai Allah ya gyara miki daga baya wannan shine wato ko kuma ya zama na cewa abin da ake yi kenan duka a garin ku ko a unguwar ku ko a ƙasar kawai kai ma ka taso ka ga ana yi shi aka daura ka kai kawai kai baka ma san sanda aka fara ba to daga baya sai Allah ya gyara maka niyyarka abin da ake nufi dai ka ka guji niyyar duniya ka guji niyyar duniya sai Allah ya gyara mana Allah ka gyara mana gaba ki daya malam ya ci gaba da cewa a ya ce ai talabuhu bila niyatin diniyatin wala dunawiyya su da sun neme shi babu niyya addini babu niyyar duniya bal mahabbatan lil ilmi dan kauna ilimi kawai idil jahalu ya abta abahu nufusu zakiya wal fitaru zakiya domin hankula masu kyau da tunani mai tsaftace yana kin jahilci jahilci ba abun so bane kaga dinga cewa eh eh dai mun ji mu jahilai ne ba abun fadi bane shi jahilci shi kanshi zagi an ce mutum talaka siffa ce in an ce mutum dogo ko gajere ko baki siffa ce in an ce mutum mai inyina ko mai kafa ne duka siffa ce amma shi jahilci bayan sifa kuma zagi na ce jahili kawai to daban yake da ce dalla fari kawai ko baki kawai ko talaka kawai shi jahilci shi kanshi zagi saboda aibi duk wanda kuma ga ya tukiya da shi to ya kai matuƙa wajen kaskantar da kanshi ce eh mu mun ji mu jahilai ne mun gode Allah wannan ya kai matuƙa wajen lalacewa Allah ya kyauta wa yalihi rajulun talabal ilma mahabbatan fihi mamzuja bi shahawatir shahawatir ri'asati akwai kuma wanda zai nemi ilimi yana son ilimin kuma a ciki akwai wani nau'i na son shugabanci a ɗabi'a sai yana so a ce shi babba ne shi liman ne shi shugaba ne wani ya tuhu hasana amma asalin niyyarsa mai kyau ce sai yana fatan ya samu shugabanci zai karba la yunafisu fi fi talabil madaris baya gogoriyo wajen ganin ya zama shugaba na wata makaranta wa yaqna'u bima qaddara lahu duk abin da Allah ya bashi ya hakura fa in ja'ahu rizqun wa wilayatun fariha biha li shiddati faqati idan Allah ya kawo mishi arziki ko ya bashi wani shugabanci akan dashi wani shugabanci to zai farin ciki so yana cikin talauci da damuwa yanzu kuma Allah ya bashi dama da shi ma zai shakura wani ya tawassa min duniya kuma zaka ga ya yalwata nan da nan zaka ga ya shigo gari ya canza kama kan kama a rage mai shekaru dama ta shida yanzu ya karo biyu lokaci guda ya gina sabon gida ya canza mota ya je hajji ya je umara ya tira ya shi da makarantar talakawa ya su ta masu kuɗi ya canza riga watakila ma ya bar ya bar garin da yake ya koma wani gari na yan gayu sai sai ya bar ya bar ogere ko abikuta ko ko shagamu ya koma lagos ko ko kuma ya wuce ma a can abuja sai dai a dinga jin ziyara ko kuma a dinga bidiyo call da shi da yan uwa to kaga wannan ya samu duniya kenan wa ya amalu a galiban bima baki? so da dama ko za ga yana aikin alkhairi yana kyauta yana sadaka yana zumunci yana ci gaba da aikin addini wa yastaghfirullah min takasiri kuma ya san yana da gazawa kuma kullum yana addu'a Allah ya gafarta mishi fa hada dakhilun fi qawlihi wannan yana cikin fadin Allah wa akharuna atarafu bi dhunubihim da kuma waɗanda suka yadda sun yi kuskure sun yi zunubi Allah ya ce khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a sun yi aiki na kwarai kuma sun yi sun kasasaba kuma Allah ya ce waɗannan asallahu an ya tuba alayhi Allah ya gafarta mana gaba daya mafi yawan mutane a wannan babu mai magana ta gaskiya a yi ta da wando in ji ba zawara ko mafi yawan mutane a cikin nan khalatu amalan salihan wa akhara sayya da mafi yawan mutane zalimul nafsi da haka muke zaba Allah ubangiji ka gafarta mana Allah kai mana rahama Allah ka samu cika da imani magabatan mu Allah ka cika su malam yace Allahumma fatub ala hamalatil ilmi wa ghfir lahu ya Allah malaman mu Allah ka gafarta masa inji ma mazhabi yana faɗan abin da ya sani na'am fa inna hadha al alima bi khairin wa kifayatin wa jihatin fadilatin anhu irin wannan malamin da yake da alkhairi ya wadatar wa al'umma ya san abubuwa na falala na ilimi walahu ulufun min al mali yattajiru fiha malami ne yana da dukiya da yake kasuwanci wa hadha la artabu annahu yahrumu alayhi akhuhu aljabikiyya malamin da yake da arziki yace bai halasta wanda nan ce ya ansan an bashi talaka nake nufi amma wanda dama an ganshi da kudin sa to bai halasta ya anshi kudin laraba ko albashi ko kudin hadda ko wata kyauta ba yace aljamikiyya yana ishara ne zuwa ga wani wato albashi da ake bayarwa a zamaninsu da ake ce mishi jamikiya kalma ce farisiya mu'arraba a lokacin an yi rijistar duka malamai a ƙasar sham duk wani malami da makarantarsa da wanda yake limanci da wanda yake karantarwa sawon yana kantar da 'yan yara ne ko yana ba da riwaya ne akwai sunansa a cikin ofis yana kan rijista yana kan payroll ana ba su albashi amma shekara shekara ne ba wata bane za a lissafa abin da za ka ci a shekara sai a baka kudin kashewa da abinci da dabba hawa da magani da makamai na bukata sai a baka kamar yadda suke za kasar saudi arabia duk malamin da aka yi da shi aka bashi tarkisa saudi arabia za a bashi abin da zai ishi shi rayuwa ko da ko an bashi ne a matsayin malamin anguwa na islamiyya wanda ke koya ma yara ta da baki ba su su goma ba abin da za a bashi zai ishi shi saboda sun san darajar ilimi muku ka ganin sai dai kai kai sai da za ka yi ka nema aikin yinka da abincinka da cinka da shanka wanda ya gada bai taimaka maka yayi ne shi ma dan dan yana da wata manufa oho mafiya ba su taimaka ba ka ce malaman sun cika san banza kai za ka sai littafi kai za ka biya kuɗin makaranta ma 'ya'yanka da komai sai ka gama karatun wani ya ce ƙarya ne kuma ko irabin bismillah bai iya ba to Najeriya yake na wannan Allah Allah ya kyauta Najeriya daban take da kowace irin ƙasa da ka taɓa jin labari yace to wannan da yake da wadata haramun ne ya anshi kuɗin karantarwa da annahu min al-aghniya at-tujjar yana cikin masu wadata da ba a ba su zakka yana cikin 'yan kasuwa wanda ba sa cikin talakawa wa min zawi sarwati yana cikin ma'abuta wadata asarwa shine properties wato wanda yake yana da kuɗi wal yasar wanda yake yana cikin wadata au arbabil mazari wanda yake da gonaki wal aqar yake da kama sayar su ne landed property su ake cima alakar gidaje da filaye da gonaki da gidan gona da inda ake haya da plaza da shagunan kasuwa su ake cima alakar fa kaifa yuzahimul fuqaha wa yudayyiqu alayhim don Allah irin wannan malamai ya zai shiga cikin talakawa malamai ustazai an zo za a raba musu wani abu da gwamnati take bada tallafi yace shi ma sai an bashi an ce a zo a nan shagamu a bada sunayen malamai talakawa guda 20 za a ba su tallafi palliative na tifen ko sai kawai a ciki akwai wani malami amma shi attajiri sai shugaba bai sa sunan shi ba sai bai ce an cuci shi shi ma yi malami ne ci gaskiya ne kai malami ne amma kuma kai mai wadata ne ci a shi ba ruwansa shi za a je yake mai nasiha za a kai haka kai an ramma tun da kai alhaji ne malam alhaji ne kai kai kyala talakawa malam ya ci gaba da cewa ya ce a in akhadha al-jamakiya innama mawdu'u domin karban wannan abin sadaka ana karba ne saboda isti'anatu isti'anatu ala talabil ilmi wa nashri dama ka ansa ne dan kai amfani da kudin wajen neman ilimi da yada shi dan ka ci abinci bukatunka da iyalanka zama ba su ne ba su ne damuwarka ba dan ka sai littafi in a zamanance ne ka sai kayan aiki irin su kyamara din nan irin irin janareto da wutar lantarki da sola ka gina masallaci har kuma ka dinga ma taimakon talakawa domin duk wani malami da ka sani akwai talakawa da suke nan suna jiran ya san musu ya san duk malami ya san haka za a zo a maka sallama za a aiko maka da message za a yi maka voice note in baka bar ba a ce kai marowaci ne alaka ba ka da shi dole yanzu malami su suke ji da ɗaliban kuma Allah ya kyauta yace a wa hadha rajulu fi ginan an akhadhi saduqatil muluki irin wannan malamin ya kamata ya wadatu daga karban sadaka a gun sarakuna wal wizara da ministoci wal umara da gwamnoni da sauransu wala yahillu lahu an ya'khudha li ilmihi ujratan wala thamanan ko bai halatta ya karantar ya anshi kudi ba bai halatta ya karantar ya anshi kudi ya sa muku kudi ya ce sai kun bayar ba wa huwa fi adadil musrifina wa fi adadil kanizina falau sarafa waliyul amri haula'i min al-jihati laqudda min al-adilina ya ce domin wannan yana cikin musirfai mai mabarnaci in ya anshi kudin gwamnati yana cikin alkali zina wato wanda suke da ajiyayyun kudi wanda ya kamata su bada zakka in ba su bayar ba Allah zai kama su Allah zai musu azaba da yake wanda ba sa bada zakka yace ina ba da shawara ga shugaba irin waɗannan amma cire sunan su kawai a cikin list ka a dinga lissafi da su duk malamin da ga attajiri ne an zo raba a hasabin da gwamnati ke bara to a cire su da shi ji mamu mai a duba a ga irin gidan shi irin motar shi wani malami ma har da konvoy irin na gwamna to wannan bai halarta a bashi ragon laye ba bai halarta a bashi kyautar kujerar umara ko aikin haji ko a ɗauko bunan shinkafa a kawai sai dai an bashi kawai don gyara bas a ce mushi kuma babu naka a ciki alga da malan ka cika ta haram talakawa mu aka ce ya raba mu ya yi wannan su da duk wani malami da ake ganin shi a shaki da haka wanda yunwa ta kusa halaka shi wanda jiya ba a ci ba a gidan shi ma ba sai da za a ci ba ko su suka fi yawa cikin malamai wani ba su ne asalin da suka kafa sunnan waɗannan daga baya suka zo kawai suka ɗare Allah ya ba su dama ta ganin riga wani ga kasan ya fi karfin sadaka wallahi dan rigar shi ta ishi ka jami a gwandan ya sa kaya wasu a rufe sabon miliyan ɗaya da rabi kayan shi kowane kwantena za ka samu kayan miliyan ɗaya da rabi irin na bakin kasuwa ɗin nan masu masu ofe ɗin nan yake cewa wa kad qala Allah ta'ala fi naziri maril aitam ai Allah ya faɗa game da mai kula da dukiyar marayu Allah ya ce wa man kana gariyan falyasta'fif to kaida ce ama dukiyar marayu ce dukiyar palliative ce dukiyar islamiyya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf talaka ya ci bisa adalci mai kuɗi ya kau da kai ya akhi malam yace ya kai dan uwana billahi alaika ina gama ka da Allah hasim nafsaka wato kai dan uwansa ɗalibin ilimi ko malami ko makaranci yake wannan magana yace kai kanka karatun ta nasu wata kirabba ka ji tsoron ubangijinka wa khudh min al-wuquf ma yakfika abinda aka yi wakafin sa na dukiyar addini ka dauki kawai iya bukatarka wa waladika bil ma'ruf abinda zai ishe ka da iyalanka bisa cancanta wa ma baqiya fawasibihil mubti ad-da'ifa abinda ya saura kuma ka yi muwasat ka kyautata ma masu rauni wal miskina da fatararru wasta'id li hujumil maniya kuma ka dinga yi wa mutuwa shiri tana nan za ta yi atakin ɗinka mutuwa tana da za ta ka dinga shiri ma attack ɗin mutuwa kasancewa yanzu yanzu a reme ka a rasa ɗazu nake gaya mana rasuwar ɗan uwanmu malami ne cikin malamai cikin manyan ɗaliban malam albani zaria cikin waɗanda malam ya sa shi wakili a majalisar dattawan makarantar malam abdullahi muhammad asarafi a garin kaduna yake yana da makaranta sunanta markazu ahlul asar yana karantarwa yana rubuce-rubuce da safar na gaya mana cewa Allah bai rasuwa to da ni da kai da kowa tana jiran mu ko yanzu ko an jima ko baɗi ko bana ko nan da shekara nawa innaka mayyitu wa innahum mayyitun qul innal mauta la tafiru minhu fa innahum mulaqiku ba wanda yake karanta mutuwa sai dai kamar da larabawa suke cewa al mautu yaqinun ashbaha bishakki mutuwa ita ce gaskiya wanda duk a cikin gaskiya babu abin da ya kama da ƙarya kamar ta saboda kowa gani yake kamar ba ta kawo kanshi ba duk wa'azin da yake da mai yin wa'azin da masu sauraron kowa gani yake shine last person za ta dauka ba wanda yake so ya zama shine next ka san labarin wa wadan malam a cikin magana jari ne ko da aka matsa malam ya mutu aka ce dole sai wuwu wani shakin yaro ne sai ya faɗi wasiyar malam yace to malam ya ce in aka gama gaisuwa duk wanda ya fara mikewa shine shine fara mutuwa shi kenan aka rasa wanda tafi ke sai da rarrafi aka dinga tafiya gida ya shigo ya ta dariya ya ce matsaya ta ya ta dariya wallahu musta'an ya ce wastafik min humari kalbi shahawatika ka faɗaku ka dawo cikin hayyacinka daga magagin karen sha'awarka da ke gagabin sha'awar-sha'awar rayuwa wata zauwat liɓa ka yi guziri malahirarka binabdi hutamin kai watsi da duk wani tarkace ya durru jam'uhu wanda tattara shi zai cutar da kai tattara abun duniya tattara dukiya gidaje da sauransu wahala zai baka kutu kai watsi da wannan wata saddaq bima fadala anka duk abin da ya saurar dukiyarka dinga yin sadaka da shi min la'allaka yusalu bihi laka wataƙila shi zai wanke maka zanubanka sadaka maganin musiba wadaru ausakhil waqi'ina zai wanke maka zunubin da yayi maka annakiya kama a khaffafuhum min afkari ausakhihim bima waqafu an yi waqafi an tara dukiya ta waqafi dan ayi aikin addini wanda suka yi waqafin sun yi ne dan Allah ya gafarta musu kai kuma ka zo an daura maka kula da waqafin kai gaskiya kai kuskure kai daidai kai ba daidai ba to ka makalkale da wasu kurakurai saboda kai maka dinga sadaka dan ka tsira mutane sun gina masallaci sun mutu an ba masallaci a hannunka kai ne liman an an ba da sadaka dubu hamsin kai an bada dubu arba'in dubu goma kai hidima gaban ka to kaga wanda tiya maka le maka to ran ka samu dubu kai ma yi sadaka za ta yi maganin wancan dan ya zama an je lahira a samu balance shine abin da yake cewa kar kai ta ci kai kai baka bada komai dan dole sai ka ci a kai ya tunda kai ne liman kuma kana cikin wal'amili na alaiha na fata mun gane wannan yawa shi sai Allah ya ce a basu wal'amili na alaiha ko da mawadata ne to amma ka dinga yin sadaka kai ba ka zama na hana ka san zaka ga idan ana neman sadaka ustazai ba sa ba da sadaka da ustazai da yan agaji ba sa ba da sadaka su suke karba kuma eh ko da an ja ayar sadaka sai su ce wannan da alhazan birnin aiki da alhazan na aiki su kamar ba ba addan da suke so ba to jama'a a dinga yin sadaka duk da yake naga gaskiya mutanen south west Allah ya saka muku da alkhairi wallahi sun bi mutanen mu na arewa sadaka gaskiya mutanen nan sa da kokarin yin sadaka wallahi mazan su da ina ga zama da yarbawa da yasa ku ka san yarbawa akwai sadaka ma eh wani farfesa mu ya taba zuwa radin suna na yarbawa sai da aka saka mishi daro da kuɗi da ya adda wajen rabin miliyan ya kwasa tun shekara wajen biyar da suka wuce ya ta mamaki saboda bai taɓa ganin haka ba aka ce tashi adda yana adda ana zuba kuɗi a cikin daro da a gaba kai aka nade da kyalla aka ci duka shi shi ya kirga su da kanshi ya ce a to ai haihuwa a sake kira na ya mutu Allah ya ji kai shi wallahi yarba suna sadaka sosai su aikin aikin jiki ne yake ba su wahala ko eh azumi da sallah na ba su wahala amma sadaka ba ta ba su wahala mu kuma sai dai kiyamul layli Allah ya gafarta mana yace a waqafuhu min amwalihim almajmu'a min almadhalim washubuhat mutane ne suka je suka samu kuɗi wani ma na sata ne wani na yaudara ne wani na kwangila ne kuɗin gwamnati suka sata amma suka zo suka gina masallaci suka gina makarantu kaga akwai datta a ciki suna fata Allah ya gafarta musu kai kuma aka saka akai kai ma kana naka kurakuran kai ma kai abinda Allah zai gafarta maka fa innahum ma qassaru fi ma fa'al basu gaza ba abinda suka aikata fatashabba ya hadha bihim kai ma kai kokari kai irin nasu mana la'allaka tanjuwa salam wannan nasiha ce tsaya yi tukuna faslun malam yace ga wata gaba min al-ma'lum min al-ulum al-islamiyyati ba'da sunani was siyari wa ayyamin nubuwati wal qira'ati wal fiqhiyati wa qawaidiha wa usuliha daga cikin ilmomin addinin musulunci bayan sanin sunna da tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaƙe-yaƙensa da qira'atu da fiqhu da ka'idojin fiqhu da usulul fiqh bayan waɗannan akwai wani ilimi shine menene ma'arifatu ikhtilafil ulama sanin sabanin malamai yanzu saboda jahilci da da mutane wucewa suke babu wani sabani wai in ka ce sabani ma sai a ce munafurci ne to ilimi ne mai zaman kanshi kaje daga bakin malamai wa ma'rifatu tibbi da sanin likitanci wa ghairiha da wasu su za mimma la ginan lil qadi wal imami wal mufti wal muqri an waɗannan ilmomin sabanin malamai da sanin abin da shafi likitanci musamman abin da shafi ɗabi'ar mata da jina ne da abin da shafi ɗabi'ar haihuwa da sauransu wajibi ne mai fatawa da alƙali da limami da mai karantarwa ya san su don za a dinga maka tambaya a kai to ka ƙara a wannan zamanin kuma da kasuwanci ilmomin kasuwanci da ilmomin da suka shafi hulɗoɗi na transaction mabambanta wajibi ne ka san su in kana malami ba ka ba za ka zama wani malami haka wani ɗan ƙauye-ƙauye wanda ba za ka iya biyan bukatun al'umma ka ba فالفرض منه اوكي وبعد ذلك معرفه جمله من اصول الديانه واصول الديانه يدخله ايضا التكاليف الخمسه bayan nan kuma sai sanin abu da shafi ilimi na na, tauhidi sai ake cewa usulul diyana ilimin ilmul kalam yace shi ma kuma a ciki akwai farilla akwai mustahabbi akwai halas akwai makruhi akwai haram fal fardu minhu farilla daga ciki malam yace shine ma'rifatul lahi ta'ala bima nataka bihi kitabuhul munazzal ka san Allah kamar yadda Allah ya bada labarin kansa a cikin Qur'anin sa ala tablighi lisan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mursal min min annahu ta'ala rabbul kulli shay kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa Allah shine ubangiji mahalicin komai wa khaliqu kulli shay shi halicci komai wa raziqu kulli hayyin shi halicci duk wani mai rai wa annahu mawsufu bima wasafathu kutubuhul munazzala kuma a siffanta shi da abin da littattafai suka siffanta shi da Allah ya saukar Qur'ani da Attaura da Injila da makamantansu wa rusuluhu da abin da manzannin shi suka bada labari mimma sabata anhum abin da ya tabbata a ilmance daga manzannin wa annal mu'mina al abdu billahi wa malaikati wa kutubi rusuli wa an yu'mina al abdu billahi kuma bawa imani da Allah wa mala'ikati wa kutubi rusuli da mala'ikun Allah da tafin Allah da manzannin Allah wal ba'ad ba'adal mauti kuma yayi imani da tashin alkiyama bayan mutuwa wa bil qadri kulli yayi imani da kadara ga baki ɗinta alherin ta da sharrinta wa bil jannati wan nari yayi imani da aljanna da wuta wa ashbahi zalika mimma nataka bil qur'an da abinda alqur'ani ya furta bayan wannan wa ajma alaihi salaful umma salaf suka hada akai kamar cewa qur'ani zancen Allah ne kamar cewa za a ga Allah a lahira kamar cewa Allah madaukakin sarki yana gafara Allah yana sakuwa karshen dare Allah shine yayi maganar qur'ani da sauran abin da ke cikin aqidar magabata wal mustahabbu min zalika ma'rifatu ma saha min alqur'ani wa fil hadisi min nuqutil bari mustahabbi kuma shine sanin sifofin Allah da suka inganta a cikin alqur'ani wa annal qur'ana kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluq ko qur'ani wahayin Allah ne ka zancen sa ne Allah ne saukar da shi ba halitta bane wa annallaha yura fil akhirah za a ga Allah a lahira an shiga aljanna Allah ka samu gani wa annahu yanzilu kullu laylatin ila samai dunya kuma Allah na saukowa karshen dare a kowane dare wa anna afdalal khalqi ba'da al anbiya'i kullihim kuma kasancewa mafi darajar halittu bayan annabawa ga baki ɗayan su Abu Bakr thumma Umar wanda duk a cikin akida ne dan kasan duk wani karatu ya saka akida a cikin sa Abu Bakr Siddiq shine mafi alheri cikin bayan Allah bayan annabawa da manzanni thumma Umar daga shi sai Umar waɗannan guda biyun sune wazira Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma sauran Uthman da Ali da kuma sauran wato al'ashara su ne sa'adun sa'idun talha ubaida abdurrahman ibn aufin da kuma wa'annan badiri na abdalu ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sahabbai da suka ji yakin badar su 310 wani abu wanda Allah ya kalle su gaba da ya ce a gaya musu ya gafarta musu ko da sun yi wani abu a baya ba komai waɗannan sahabbai badariyun mutanen kirki mutanen alkhairi to kasancewa sun fi sauran sahabbai falala wanda ya je badar ya fi wanda bai je ba wa an ya kuffa an ma shagar bainar sahaba sannan ka kame bakinka daga shiga rigimar da ta shiga cikin tsakanin sahabbai ta siyasa tsakanin aliyu da su muawiya tsakanin aliyu da su aisha da su zubair ibn al-awwam tsakanin muawiya da waɗanda suke rikici da shi da makamantansu kar ka shiga cikin wannan rikicin wa yastaghfira lahu dan ka ambace suka ce Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu wallazina ja'u min ba'dihim يقول ربنا اغفر لنا ولإخوة الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا abin da ya kamata kai kenan in dai kai mumini wal mubahu minhu ta'allumu hujjati hadhihi al aqwali min al kitabi was sunnah abin da yake kuma halas shine waɗancan maganganun ka san hujjojin su bayan ka san su a jumlace ka san su a tafsilance idan kai ɗalibin ilimi ne ina ƙara cewa ba musahabi bane abun ka wajibi ne wal makruhu minhu makruhi kuma ad-dukhul fi daqaiq ilmul kalam al-mahmud minhu shiga sarkakiyar ilmul kalam wanda ma aka ce mai kyan ne da yuthbita bihi da yuthbita ma yajibu wa ma yamtanu bil aqli dan wai amfani da hankali a gano ma yajibu ala llahi wa ma yastahilu alaihi wa ma yahrumu a gano wane ne abun nan menene as-salahu wal aslah a gano abin da yake ce ma al-wajibu wal mustahilu irin waɗannan abubuwan da ake faɗa a cikin isa kuci ya ce a wakari haljidalu wakuri haljidalu wal munazara tufi an kyamaci jayayya da musu da muƙabala akan abin da ya shafi ilahiyat malamai ba sa san irin wannan musu da muƙabala da zaka ji kullum wani da cewa in an isa a zo ina nan ko a haɗa a shafin wani wannan duk ba ilimi bane jama'a ba ilimi bane abin takaici a ce yanzu hawan da ake cewa malamai zaka suna shiga irin wannan rikicin wallahi ba shi ne harkar ilimi ba jama'a san harkar ilimi shi ne zaunar da mutane a karantar da su addini amma za ka ga yanzu akwai wanda shi dan ina da muƙabala ne wani har sai tashi gari i gari daga shagamu sai tafi sai tafi wallahi har mai dubu zan yi muƙabala akwai su ko ya taso daga daga daga Ilela a cikin Sokoto ya taho Lagos muƙabala wannan ba shi ne harkar ilimi ba wannan wannan harkar shiriri ta ce harka ce da yan bid'a aka sani su suke gaba gaba a kanta da aka zama mu kiyayi da wannan da aka ji ya ce ina gayyatar muƙabala duk wanda ya isa ya fito ga lambar wayata ko mu haɗu a shafi kaza ko mu haɗu a gari kaza akan wani abu tafe wanda bai kai ya kawo ma tukuna ko kuma kai wannan abun wanda ƙarshe za a zo a faɗi shigoyi a ƙara rikita mutane addinin su zai halatta ne kawai akan matsala ta addini tsakanin malamai don tantance gaskiya ko kuma a san da gwamnati ta ga ya dace a yi da shawarar malamai akan wata matsala ta taso ta zama ta zama rikici to wannan babu laifi ana iya yi a bisa ka'idojin ilimi sannan wal muharramu abin da ya haramta a wannan babu ya ce an nutku an nazuru fil mantiq shiga ilimin mantiki ilimin mantiki shine logic a ce za a shige shi da niyyar gane addini amma a cikin sciences akwai shi a cikin computer science akwai shi ana yi a cikin philosophy akwai shi amma a cikin addinin musulunci ba a gane addinin musulunci da harkar shi siyuti ya faɗa a cikin abin nan cewa malamai sun ce haramun wal qawl fi jawaz ishtigali yace bihi ala thalathatin aqwali fa ibn salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama wal qawlatu al mashhuratu sahiha jawazuhu li kamil al kariha mumaris as sunnati wal kitabi ya tadibi ila sawabi ba suyuti ba malamin badrul amali shi suyuti litafi ya guda biyu iljamul awami an ilmin kalam da kuma tahrimu ilmin mantiq haka kafin nan shi wancan shi ma ya yi abin nan fakarudin razi abin nan wato littafin shi da ya yi bayan ya dawo cikin hayyacinsa ya bar ilmin kalam cewa ilmin kalam malamai sun ce a daina shagaltuwa da shi su al'imamu ibn salahi da imamun nawawi wasu malamai kuma suka ce babu laifi za a iya koya sai ce zance mafi gaskiya shine sai wanda ya kware ya yi zurfi a ilimi wanda zai amfani da shi don gane gaskiya to in ya zurfi a ilimi ba da bukatar shi kenan a cikin littafin wato imamu ibn taimiyya mai suna abin nan a raddi da ya yi ma masu mandiki yana cewa ilimi ne wanda in ba ka da in ba ka da kaifin basira ba za ka gane ba in kuma kana kaifin basira ba ka bukatar shi za ka ba sai ka yi ba ya ce wa nafsi da batu akan nafsun lahi a ce Allah da ya ce annabi ba da labari a hanta annabi Isa ta alam ma fi nafsi wa la alam ma fi nafsika me ya nafsun Allah din kace sai ka gano wal aqal da batu akan hankali cewa hankali a ina yake me yake shin Allah ma yana da hankali mala'iku ma suna da shi na mutane ya yake da wannan maganganu marasa kan gano wal kullu wal kulli da kuma magana akan al kullu bayan kullu shay'in halikun illa wajha irin wannan magana wal kulli akwai al kulli wal juz'i wal arad da abin da yake arad shine abu da yake ana iya bujuro da shi wal jism duk wannan yaran sai na ilmul karam da jiki shin Allah wai jismu ne shi ko ba jismu bane da irin waɗannan wa hadhihi al adwa'ul muhlika yace irin waɗannan cututtuka masu halaka mutane duka fita batun su faslun wa min al-ulum al-muharrama daga cikin ilimin da suka haramta ka shige su ilmu sihir ilmin bokanci Allah ya gafarta wa Fakhruddin Razi muna ta ambatan shi yau daga cikin abin da yace shi ya gano cewa bokanci ya kamata shi ma a karance shi a gano menene a ga a ga wanda za a ci amfanin shi Allah ya gafarta mai da aka yi littafi akan bokanci yace bai yiwa a ce ilimi a ce kuma wai ai watsi da shi to a musulunci ilimin bokanci abin watsi ne saboda game da Allah ya ba labari wa ma hum bi darrin bihi min ahadin illa bi idnillah saboda me ne saboda suna koya musu ma yufariqu bihi bain al mar'i wa zawji suna suna halakar da su da saboda Allah ya ce ma kafara sulaimanu walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sir kaga abin da ya kafa da suke da haka haramun wal kimiya kimiya anan shine 419 yahu abinda ake nufi kenan ko mun gane koyan ilimin yahu haramun ne wanda aka dinga kwashe mutane kuɗi ko ka dinga kwashe musu data ko ka dinga sace musu fai ko yan crypto suna da abin ko ka dinga kwashe musu kana kana kana kwashe musu hotuna cikin wayoyin su fai suke za ce wajen shi ko coins kana kwashe musu hotuna kana yi musu blackmail duk wannan haramun ne shine kimiyya kawai da buga kudin jabu yana cikin haka wattiyara da da abin nan rufa'ido ko canfi ko wasimiya da kuma wato asimiya wani nau'i ne na sihiri wanda kamar rufa'ida ne haka yiwa mutane ba du washa'abaza da kuma asha'abaza shine a shi ma irin kamar wasan wanzamai da 'yan tauri na masu shan maganin karfe da sauransu shi ake ce masu shababa ko irin karakara walawala ko an gane su watan ji da lissafin taurari don gane abin da zai faru gobe astrology ba astronomy ba akwai astronomy ilimi ne akwai astrology shine bokancin warram da bugun ƙasa in ya wuce na abin da ya shafi sanin gado da sanin fitora da faduwarta ya kuma ana sanin tauraron wane iri kaza ne tauraro wancan iri kaza ne da haka za su yin aure tauraron wane iri kaza ne da haka in ya shiga kasuwa iri kaza zai samu in ya shiga kasuwa iri kaza ba zai samu ba a dinga duba kaf ɗinsa ko a dinga bugu akan ƙasa duk wannan shi ma haramu wa ba'dha kufrun surah yace wasu daga cikin wannan kafirci ne karara abin takaicin za ga sa a social media ana yadawa saboda bala'i da jama'a yi mana yawa wa minha ma yahsulu min alkitaba daga cikin kuma akwai abinda wato ma ma ya hasulu da abin da yake faruwa min alkitaba na rubuce-rubuce a cikin littattafai akwai su amma wato barna ce ko da bata kai kafirci ba malam yace akhiruhu walhamdulillah karshen littafin kenan godiya ta tabbata ga Allah ubangiji madaukakin sarki muna godiya ga Allah da ya bamu dama muka kai karshe kuma muna godiya ga dukkan yan uwa musamman ku da kuka zo na kuka saurara Allah ya saka muku da alkhairi ga baki daya Allah ya bamu ladan abin da muka faɗa na daidai ya kuma gafarta mana kurakuranmu Allah ya haɗa fuskokinmu a cikin rahamarsa da rahimarsa waɗannan malamai da suka tsara mana wannan su imam da sauransu da shi da tawagarsa ta al'ummar garin nan da mutanen makarantar Minhaji Sunna Academy da sauran ƴan uwa sunna da sauran ustazai ina wa kowa addu'a da cewa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullah